مدار المتقين وفبئس مثوى المتكبرين ko kuma lame murmari ya zama fa'ilin nasu an shafe shi mumayyizu da tamizi zai fassara shi kamar bisa lizalimi na badala ana nufin bisa badalu lizalimi na badal a hada tamizin da fa'ilin mujawwazu abin ganin halaccinsa ne mujawwazu abin ganin halaccinsa ne shi a nan ya shafe sabanin da ibn malik ya kawo shi ibn malik cewa ya kaga ya ibn malik ya faɗa alfiya wajen utamizin wa fa'ilin zahar fihi hilafin ko an humu kadishtahar wajen utamizin wa fa'ilin zahar fihi khilafun ya ce sa akwai sabani an humu kadishtahar da ya shura daga malamai ranar shi suyudi ya zaɓi cewa a iya haɗawar kawai kamar faɗin mawaƙi wata galibi yona bisal fahalu fahaluhumu fahalan wa ummuhumu zalla'u min diku wata galibi yona bisal fahalu fahaluhumu fahalan ga alfahalu shine fa'ilin ga kuma fahalan tamizi da aka hada su aka hada su to shine hujjar masu cewa a iya hadawa kenan to saboda cewa ai shi tamizi yakan zo dan takidi wal mu'tamad uhu muwakkidan la za adat والمعتمد أتن أبايا فداكو والمعتمد وقوعه موكدا nan ce abin dogara da shi shine cewa shi tamizi ya iya zuwa mai karfafawa la za a da amma ba zai zo muta'addidi ba ko to alhamdulillah a bisa ma bisa mashtarau kamar na ƙur'ani bisa mashtarau bihi an fusahumu an ya kuro bi ma an lahu to wannan maɗin wasu suka ce tamizi ne kamar an ce bisa she'un she'an ishtarau bihi an fusam bisa she'u she'an ishtarau bihi an fusam ya zama fa'ilin kenan murmari ne kenan wannan tamizin shi ya bayyana shi malam siba wai fa'ili ne a wajensa ne can yadda shi ibnu malik ya ce kaga ya ibnu malik shi ya kawo wa ma mumayyizun ko wakila fa'ilu fi nahwi ni'ima ma yaqulu al-farilu wa ma mumayyizun wakila fa'ilu fi nahwi ni'ima ma yaqulu al-farilu to amma wato aka kawo masa tamizi wato shi yasa daga bayan ya halatta a kawo tamizi bayan an kawo fa'ilin ni'ima ko bi isa sai a kawo wato masusu bil madhi ko masusu bil zani ta ce ni'imar rajulu zaidu ko bi isa rajulu amru amma fa banda inda yake akwai abin da zai sanar da shi kamar inda tun farko kace zaidun ni'imar rajulu zaidun ni'imar rajulu to ba bukata sai ka sake kawo zaidu ko amurun bisan rajulu to nan ba sai ka sake kawo amurun ba amurun bisan rajulu kawai ya wadatar halin kasancewa shi masu su dinnan mubtada ne sai ya zamo jumlar da ta gabata ita ce labarin in ka ce ni'imar rajulu zaidun to zaidun din mubtada ne ni'imar rajulu shine labarin a iya masa wannan iraba ko ko labari limurmari ga abin mubtada wanda yake wajibul irmari ta yi kuma ya zamo shi zaidun din labari ne na mubtada wanda dole a shafe huwa zaidu yana ce wurare biyar da aka faɗa a baya ko cewa dole ne a shafe mubtada li mubtada ubira anhu bi kasam aw masdarin an filihi al hasfun hatam aw tilwi ni'ma أو بنعة قطعة أو ما تلالا سيما إن رفعت أو تلو نعمة كينا آه، شيني و- و- وبعده المعصوص إما هبر أو مبتدا إن لم يقدم مشعر نا نوع نيني شو أنا بيتم وبعده المحصوص إما خبر أو مبتدا إن لم يقدم مشعر نوع أه؟ na dan wani ne ko zamu masu tofatul wardiya su za su fada mun aje tofatul tin to akwai tambaya za a kana zuwa kamar bi'isa kamar na a ce sa'ar rajulu zaidu ko sa'ar rajulu alqawmi zaidu ko na qur'ani sa'a masala lil qawmi alladhina kazzabu bi ayatina fa'ila awan fa'ula min ni salasatin daga dukkan wani fi'ili sulasi kamar kaburat kalimata shi ma kamar ni'ima ne ka iya cewa faguhar rajulu zaidu faguwa sai da mota da fa'ance rajulu bisa cewa ba ilinta ne ko faguha rajulul qaumi zaidu ko faguha rajulan zaidu to da qur'anin kenan kaburat kalimatan taharuju min afwahi duk sulasi a iya kawo masa awon fa'ula don a nuna mubalaga sai zama zai aiki kamar aikin ni'ima habbaza ka sani ita ma kamar ni'ima ce ita ma tana aiki kamar aikin ni'ima fi'ili ne wanda yake baya sarrafa zai rafa'ance fa'ilinsa amma fa'ilinsa a nan shine zaɗin zaɗin shi ne fa'ilin habba zan rajulu to zaɗin shi ne fa'ilin habba ka faɗe shi da laka ce la habba za idan kana nufin zarge kan faɗin mawaƙi da yace a la habba za a halmu ma la gaira annahu idza zikrat mayyun fala habba zahiya da yace fala habba za ta wannan zarge ne mahasusaha zuban na tawa za mahasusin nata ayyanna adiyan da yake ita zaɗin nan ba a sauya ta ba a cewa ba a kawo ta mace ko a yi tasmiya ko a yi jami ya fice haɓɓa zarra julo zaido haɓɓa zarra julo haɓɓa zarra julani azzaidani haɓɓa zarra jalu azzaiduna حبذا المرأة حبذا المرأة هند ko haɓaza hindu haɓaza hindu haɓaza hindani haɓaza hindatu zaɗin ba za ta sauya ba kamar misali ne ayyan ma biyan da yake biyan da yake ita zaɗin ka batta yadda take shi ba su sai zo bayan zaɗin kamar wanda da kace habba za zaidu habba za zaidani a zaidani shi ne masu su habba za zaiduna habba za hindu habba za hindani habba za hindatu wa ake za ita zaɗin kakka sauya ta inda take haka za ta kyale wa masu waha in ba zaɓa ba ne ya rufa biha sai ka rasa rafa da habba ka ce habbar rajulu zaidu habbar rajulu zaidu ko ka jarrance shi da ba ka ce hubba bi zaidin hubba bi zaidin rajula ɗan jura ba ko a kai masa jarra da ba ka sa masa ba ta yi masa jarra ka ce hubba rajul hubba bi zaidin to kamar faɗin mawaƙi a adal ko da yake cewa fa sun tukutuluwa an kumubi mizajiha wa hubba biha mabatulatan hina tukutani fa kun tukutuluwa an kumubi mizajiha wa hubba biha mabatulatan yake hubba biha mabatulatan hina tukutani kai yadda yake son giya ya kai inda ya kai in an cuɗanya ta da ruwa lokacin da ake cuɗanya ta to idan ba za ba ne to a faɗa da ran maha a ce hubba ya fi rinjaye daga a ce habba kamar wannan baitin ya ce hubba hubba biha bai ce habba biha ba haka din ya farin yayi amma ya halatta a ce habba din amma dai a ce hubba ya fiwa wa duna zarri ma mulha kasur eh, wa masu wa garfa bihabba aw fajur wa duna zarri ma mulha kasur alfajo bai ba wa duna zari ma mulha ka so inda dan maliki yake fada ko yana daga fi'ili wanda yake jami'i yana daga fi'ili wanda yake jami'i ma af'ala ajaba wanda ake amfani da shi a ta'ajiri kamar na qur'ani fama asbarahum ala nar fama asbarahum ala nar bayan nan wajen na cikin suratul baqara ko ina ne a qur'ani aka yi amfani kuma da ma af'ala dan nuna ta'ajiri kutilal insanu ma akfara sai wanne kuma da wanda ai af'il ne wai ma af'ala ana ma af'ala ake tambaya wannan ko ai af'il ne shi af'il ya fi yanzu zama a gurare ko amma ma af'ala ga daidai saura guda nawa ba shi aka fara faɗa ba kana af'il shi ma fi ilimin jami'i ajab wanda ake amfani da shi wajen ta'ajibi wakil wa za ka abin da yake yazo bayan af'ala za ka yi masa nasaba ka ce ma a hasana zaidan wa haza shi ko wanda yake yazo bayan af'il bi ba sai ka masa jarra da ba ka ce a hasin bi zaidin a hasin bi zaidin ko a asmi ibihim wa asir a shafe shi muta'ajjabu minhu ya halatta idan ya zamo an sani kamar asmi ibihim wa asir to bihim ne aka shafe bihim din to na imran kaisi ara umma amrin dam uha qad tahaddara buka ala amri wa ma kana asbara yana nufin wa ma asbaraha amma shafi hadin tunda an sani bil fi'li wajibi ne a saba da fi'ilin a ce ahsin bi zaidin ko ma ahsana zaidan ifsili yana halatta ka rabe da zarafi ka raba da zarafi ko jari da majaruri ana rabawa da da jari da majaruri kamar fadin amrunu ma'adi kare lillahi dan rubani sulaimi ma a sana fil haija'i a takaddumaha wa a karama fil nazubati a ta'aha to ma a sana takaddumaha ne amma ko ma a sana liqa'aha liqa'aha sai ya sa fil haija'i ya shiga tsakani ko kuma wa a karama a ta'aha amma sai ya sa fil nazubati ya shiga tsakani haka nan ma nidari ana rabawa da nidari kamar wato fadin mawaƙi wato wato maka na asa da mai ajaba ka ko wato a aziz alayya fadin sai da ali radiyallahu ta'ala an lokacin da ya ga ammaru sai da ammaru a kashe ya ce a aziz alayya abal ya gazali an araka sari'an mujaddala a aziz alayya abal ya gazani an araka to asali aziz an araka ne wato bi an araka sari'an mujaddala to amma aka aka shafe bidin kuma sai aka sani da'i ya shiga tsakani shine abal ya gazani abal ya gazani to wa'alamtana a ce za a rabe tsakanin maɗin nan da af'ala abu ne wanda yake ya hannu ba a rabe tsakanin maɗin da af'ala da ba a cewa ma fiddari a hasana zaidan ba daidai wanda sai dai ma a hasana zaidan fiddari sai ko da kana sai ko da kana in mazidatan idan yake ya zo ta zo za'ida kamar ma kana a hasana zaidan ma kana a hasana zaidan to ma hasana zaidan ne aka kara ko kuma na shi imam ainihi wa ma kana asbara asali ma asbara hali ma asbara hali to haka nan kuma faɗin mai yaban manzo sallallahu alaihi wa sallama wato sai na ablamu rawa haka da yake na kana fada man ajabaka ahizan bi hudaka mustaniban hawan wa inada ma kana as'ada man ajabaka to asali ma as'ada amma sai ya ƙara kana a tsakanin maɗin da as'ada din da fi'ilin wato na ta'ajiri tsakanin maɗin ta ta'ajiri da fi'ilin na ta'ajiri to ma a nan wajen muktada ce nufin yankin da yake yin ganci kamar an ce shi'un azimun a hasana zaida shi'un azimun a hasana zaida in kace ma a hasana zaida to kamar ka ce shi'un azimun ma din nukira ce wadda take tanna shi ne yake nukiratin nukira ce wadda take tanna haka yake ya bayyana shi ne wato abin zaitun da ya fi amma bayan nan akwai wasu kaunin mutan ana akwai kamar mutanen ma kofa da suke ganin a hasana ɗin aiki ɗaya ne da ɗan warji yake faɗa wal kofi ya ran fi'ila suma wal kofi ya ran fi'ila suma mana san kofa suna ganin wannan filin a matsayin ma ba fi'ili ba ne suna ne har suke cewa ma ba ga shane masa tasbiri ba ya ma umar laha ya ma umar laha kiblana shaganna lana min ha'ula ya ibana wali wasalami to ya rayu da sunansa masjari da sunansa almasdaru masdari ka filihi yana aiki kamar aikin fi'ilinsa yana rafa'antar fa'ilinsa in kuma fi'ilinsa mai ta'adda ne zai nasarci mas'ulinsa zai shi yasa za ka ce rarubu zaidin gulamahu ko a zahadu zaidin a jinkini zahadu zaidin wanda ka ita a jinkini zahadin zaidin ya zama zahadin ɗinka masa tabini shi zaidin ɗinka masa rafa da cewa fa'ili ne amma fa ba ko ina ne masari yake aiki kamar aikin fi'ilinsa ba sai in ya zama ya cika wa'annan sharuɗan da za a faɗa guda biyar wato sharuɗa guda biyar aka faɗa sharaɗi na farko ya zamo nazarin ya zo mazaunin fi'ili da al ya zo mazaunin fi'ili da al idan ya zamo a mari ne idan kace a jinsu ne rarrabta zaidan amsi to kamar ta ce a jinsu min an rarrabta zaidan amsi min an rarrabta zaidan amsi kaga an rarrabta ta sauka a matsayin warbi warbi yasa a nan an ta sauka matsayin fili da an ta sauka matsayin masar au ma ko ma idan ya zamo a yanzu ne ko nan a wato ya zamo a yanzu ne ita an ko dai a abin da ya wuce ko abin da zai zo kamar min rarrabe ta zai dangada shi ma za a ɗauka min an tare da zai dangada ita ko ma idan yanzu yanzu min rarrabe ta zai dankalana shi ne kamar min ma tare da zai dankalana daga dukan da kake wa zai a yanzu to yana yin aikin kuwa ya zamo an rafa shi wanda haka ɗin su iya fi yawan zuwa kamar wadda wula bi fa'un lafin nasa ko da an sanar ra'isin nikayi a ada abu ya halin firara yurahin ajal ra'isin nikayi to a nikayi mazari ne yafi an sa masa al ya aiki kamar aikin fi'ilin ya nufarci mafulin shi ne a ada'a ko ba irafa ba al shi ne sai a yi masa tanwini to shi ma dai zai aiki kamar faɗin mawaƙi da rarrin da su yuti ru'usa ƙaune azal na hama hunna amin madini da rarrin da su yuti ru'usa rarrin nazari ne wanda aka yi tanwini da zai da irafa ba da zai da alba sai a ba shi aikin wato da watanni ne shi ya fi zama waƙiya amma a bashi shi aikin da irafa shi ya fi yawa a bashi aiki tare da alwan nan kaɗan ne ko kamar na ƙur'ani au da amin fi yau nuri masu gaba su ya fi mai da amin masari ne wanda aka yi watanni ne da shi ana sarki matsunin sa shi ne tanni ya ya fi mai wata na mufradar sharaɗi na biyu ya zamo mufradi ne ba a yi tasmiyarsa ko jam'i ba in aka yi tasmiya to ba zai aiki ba sai ka ce ba za ka ce a jinsu min rarbai ka gaidan ba sai dai min rarbai ka ne gaidin tunda ka yi tasmiyan mazarin ba zai aiki ba ka ce a jinsu min rarbai ka gaidan tunda ka yi rabi rabi zai aiki amma ka ce min rarbai ka ko min rarraba duka to ba dama ka ce gaidan sai dai ne gaidin min rarraba duka ne gaidin ka yi jami a sharaɗi na uku ya zama mukabbari ba a yi tasgirinsa ba in an tasgirinsa ba za a aiki ba ba ta ce a jinsu ne wuran bisa zaidan ba sai dai wuran bisa ne zaidan ya zama kuma gaira mahadudin ba a yi masa iyaka ba in an masa iyaka ba zai aiki ba kuma ba ta ce a jinsu ne wuran bisa lana zaidan ba sai dai a jinsu ne wuran bisa lana da zaidan tun da kai masa iyaka ko ka kawo masa la'aji kana a jinsu ne wuran bisa shadidi wannan dole ka ce ni zaidan ba da ba ka ce a jinsu yana bisa shadidi zaida ya zama kuma ba lamiri ba a shi ne sharaɗi na ya ya zama ba lamiri murmari ba ne in an da shi murmari ba zai aiki ba ba ta ce kuka zaidan hasanun wa huwa amran ba sai dai wa huwa ne amri huwa lamirin nan na masari ba zai iya aiki ba wa asbuhu a shafe masari mutazaro abu ne wanda yake abin hanawa ba a shafe masari dole a bayyana shi wa fasluhu hakanan a ce za a raba shi daga ma'amulinsa mu'tazaru shi ma abin halawa ne shi ma'amulinsa kamar silar mausuli ce yadda ba a rabewa tsakanin mausuli da silarsa hakanan ma ba a rabawa ya sa wata ce azizu min shirgita wa akalitan labana wa kurzaba ne su rika wa a kalita labana wal kunza ba ba za ka faɗa ka wajen ne su rika a kalita lil labani wal kunza kunza ba ne su rika wa a kalita labana wal kunza ba ba za ka faɗa ka wajen ne su rika a kalita lil labani wal kunza haka nan ba a jinta ta shi daga ma'amuli yadda ba a yankin ta mausuli daga sula to haka shi ma ba a jinkirta shi yawa ba a cewa a jinkirta shi masarin a gabatar da ma'amulin nasa ba yasa aka ce in ma an ga maganar ko wata magana ta larabawa wadda take nuna haka to sai dai a yi tare a cikin yadda aka shahara a cikin abinda malamai suka shahara idan ka rafashe masjari da zarafi ana iya shafa ana iya rafa shi masjari da zarafinsa kamar arabtun tuzara yawmin jumu'a zaidun amra a rafin tuzara yau ne juma'a to in tuzara masali ne aka rafa da zarafin su shi ne yau ne sai aka kawo fa'ilinsa daga baya shi ne zaido aka kawo mafolin shi ne amur na san irin yadda zaido yake sauraron amur ranar juma'a shine a rafin tuzara yau ne juma'a ce zaidon amur in aka rafa da masgarin an da zarafinsa sai ya fita da ma'amulansa guda biyu da fa'ilin da matsolin in fi'ilin ma muta addini in fi'ilin muta addini har da matsolin ko ko ga matsolinsa kamar na wato na faɗin mawaƙi ala inna zulma nafsihil mar'u bayyinu zalima suna an hawa layi zalim ala inna zulma nafsihil mar'u to Allah fa zulma masdari da maf'ulin shi ne nafsi sai kusa da fa'ilin shi ne almar'u aw fa'ilin ya yi tsarafa ga fa'ilin wanda aka ci ya fiye a kama a ƙur'ani da an fada fa'a ga fa'ilin kama wani wula difa'un lahin nasa wani wula difa'un lahin difa'un masdari ne a tsarafa ga fa'ilin sa shi ne nasa sai kusa da maf'ulin shi ne annasa to sunan masdari ne ne kamar masdari ne sunan masdari ne to zai ce kamar aikin masdari kamar baitin nan masdari azalo mu inna musabakum rajulan ahada salama tahiyyatan zulmu azalo mu inna musabakun rajulan a hadar salama ta hiyatar zulmu musaba masjari ne ne ta sarafa ce ga fa'ilinsa sai cika da mafulin shi ne rajula sai zalimu zalimu ɗin sunan mace ce hakika kuce za ku taɓa mutumin da ya muku sallama don ya gaishe ku kuce wannan za ku za ku kuma kun ce ku a sai zalunce mutumin da ya zo kawai don gaisuwa amma shi ne kuma za a za a tsari da faɗa masa bakakken maganganu to to banda wanda yake ma'abocin alami wato kamar wanda yake alami ne kamar irin su fajar ko wato fajar ko irin wannan ba zai aiki ba wani fa akwai saɓani kamar sunan masjari to akwai saɓani a cikin zai aiki ko ba zai aiki ba jala da yake a bayyana da yawa da ya sun ce zai aiki imam ibn malik ya tafi a kan cewa zai aiki wa musulmi masjari al'amal sai na masjari yana aiki ya kai fada aiki a ko da na faɗin mawaƙi a kufuran ba da rabbin moti anni wa ba da ɗa'ikan mi'atar risa'a a kufuran ba da rabbin moti anni to a ɗa'ikan sunan masjari ya ci ya yi aiki kama aikin majarin an rafa shi ga fa'ilinsa ya cika da mafi'uli eh ka cika abin da wato abin da ya bi shi shi ne duk misalan da aka kawo a cika abin da yake ya bin wato an rafa da jarashi ne sai a kawo fa'ilin daga baya in ma fi'ilin mutu addini har da matsulin kamar suna arabtun tijara yaumin juma'ati zaidun amara kaga yawon jima a ciki ne zarafin da aka rafa in yaro gare shi sai aka kawo fa'ilin shi ne zaido da ma mafulin tunda in ta zara yana ta addaga mafulin shi ne amur haka nan kuma in an rafa ga mafiya ga fa'ili shi na sai a kawo mafulin daga ba ko an rafa ga mafulin to sai a kawo fa'ilin daga baya shi yasa shi na gari ta yi a rafa shi ga zarafinsa ta yi a rafa shi ga fa'ilinsa ta yi a rafa shi kuma ga mafulinsa duk yana daukan wannan yadda da ake kyanin kawai da dalili ake tararsa duk majalili ne za ka ga an fare su dalili ne ko dai awon maf'alu ko maf'ilu ko kuma ya zamo kamar sigar sunan maf'ilu ko inda majalili ne na duk ilin da yake ya haura filati yana zuwa ne da sigar sunan maf'ilu ko yana zuwa ne wato ga da sigar sunan maf'ilu ko shi yasa ake kiransa majalili ne yawwa sai da yanzu da fata ba sai ta idan ya zamo na fi'ilin da ya haura uku ne wanda ka ga daman fi'ilin sunan maf'uli na duk wani fi'ilin da yake ya haura filasi ainihin ramma ake ko wa tasri maf'uli gairi zuwa la ta tijiri wa menene wani riwari lakin awwala wa misri maf'uli gairi wa misri fa'il gairi zuwa la ta tijiri wazna al-murar lakin awwalan zai ila mimun turammu wa in ma mimin turanmu kamar wannan musabu ai musabu za a ce tunda daga asaba ne asaba hu yusibu hu fa huwa musibu a sunan fa'ili ko fa huwa musabu a sunan maf'uli ko ka ga masdari ne kenan so da maf'uli da kuma so da fa'ili aikin su so da fa'ili yana yin aiki kamar ta aiki fi'ilinsa shi da fa'ili yana yin aiki kamar aiki fi'ilinsa a bafa da sharuɗa sharuɗa guda uku sharaɗi na farko ya zamo ba a abin da ya huce ba ne sai an fita shi daga abin da ya huce da ka ce zai da raribo amuran amshi ba sai dai ka ce raribo amuran raribun ne amurin amshi matuƙar akwai arziki to raribu ba zai aiki ba saboda ya nuna murni shi ko na fa'ili yana yin aiki daidai ya kama da murari lura da iko kaga yana nuna yanzu ne ko nan gaba shi yasa da ya nuna jiya ya tabbata ka da fi'ili lura da shi ta kau lura da ya yi kama da yare in ka dubi yadda tsarin harufan yake da yadda tsarin wasalin yake da yadda tsarin wasalin yake ya ce ka akwai kamar shi shi yasa nan kamar shi ne shi za a yasa aka ce a ba shi aiki sharaɗi na biyu ya zama mukabbali amma in aka yi tasbirinsa wannan ba zai aiki ba ke nan ita ce zai da ruwan rido sai ka ce li amare ta kawo tasbirin rabi'u to tasbirin rabi'u ba zai aiki ba saboda tasbirin sa ya fi da shi daga sama da fi'ili inda fi'ili ai ba a tasbirin sa kuma sharaɗi na uku ya zama ya zo bayan na fa'i kamar mara ribin amara indi ma rarrabin amran indi nan rarrabin ya zo bayan na sayi ma dinnan a wuce hamin ko isra'ari kamar a rarrabin amran indaka a rarrabin amran indaka ko kuma zama an an sufanta kamar marar su zo rajulin hamilin sa'ama inan hamilin kaji ya zo ne bayan masu ya zo ne a matsayin na asusu كتب علي جاءني زيد راتبا إمارة تراجع عليه أي شيء سبب حالي ko ko zai labari kamar zai rabi bin amra yana malamai suka gani yana yin aiki a kowane hali in aka sa masa ko da abin da ya wuce ne ta ce ya ani zaidin azari da amran amsu saboda wannan sa an kuma ya tabbatar da cewa suna ne shi yasa nan zai aiki ne a matsayin suna ne aiki ba matsayin fi'ili ba nan ya tashi daga wancan matsayin ya samu wani sabon matsayi zai aiki ne da wani da wani matsayi na daban ba na wancan ba wajen al'amal ta suniyar sunan fa'i na aiki kamar aikin mafradin kamar fadin imru'ul baiti alqatilai min malika al-hulabila ko kuma fadin wanne ne zai ga dai annahu fi qawlihi gufuru zambuhu bu gairu sujud kace gufuru gufurun jam'i ne aiki ko gufurun zambuhu bu gairu sujud baitin nawayi ثم زادوا أنهم في قولهم نفر ذنبهم غير سجود wani sha'ara'i a sha'ara'i ne wani diwanin wanne ne ko a sha'ara'i ne baitin an talar ya zama ko su ne masu shirkari da ba da sa'ali na jantin ke ne da gufurin zambuhu ne don rufujo baitin nawaye ثم زادوا أنهم في قولهم غفر ذنبهم غير فجور يعني شعرائي الشعرائي ديوان والنين هو الشعرائي بيتا أنت الله ربي يقول كسول ما تشكو ومثال لجان إنكينا
sunan fa'ili ne ya nasarci amura akan cewa mafulin sa ne aw ya ta rumata da ko ya fara da abin da ya zo bayan sa dalka irafa kamar wanda ke karanta baligo amrihi inna allaha baligo amrihi a ya nasarci abin da yake ba arafa ci garin ci ba wannan wajibi ne dole sai a ce misali an ta kafi halijin sau ba ha kafi halijin halidin za a yi masa jarra ta fuka arafa kafi sunan fa'ilin zuwa gare shi amma sau ba wannan dole a yi masa nasu ba don mafuli ne na biyu na kafi yana daga cikin sunan fa'idi wanda yake aiki wanda aka mai da shi ga wata siga ya kasance dan a nuna yawa ko dai awon fa'ilo kamar fadin mawaki hazirun umuran la tareru wa aminu ma da tanzihi min al-aqdari hazirun umuran to hajjarun sunan fa'ili ne wanda aka mai da shi fa'ilu don a nuna mubalaga shi mutum mai yawan kiyayar abubuwa ne da ba za su cuce shi ba ko faɗin wani a tani annan mazibo na ire ya hashil karma na da hasa ido ko fa'ilu kamar yadda sashen malamai sun waito cewa larabawa sun ce ina la sami'un du'a a man da abu ko an fa'alu kamar amman asala fa'ala sharrabu فهو بيفعل فهو بيفعل كما انه لمن هار بوائكها من هار يعني ترتيب بوائك وفعول كما رغوب من نفس السيد سوق ثمانها ثم المفعول سنة مفعول ينا بدانا كما سنة فاعل فيما ينا aiki amma shi yana rafa'antar na'ibul fa'il ne za ka ce zaidun marhubun abduhu to abduhu din na'ibul fa'il ne na marhubun kamar ka ce zaidun riba abduhu ne shi yasa can ibn malik yake cewa ba hawa kafilin fi gale maf'ul fi ma'ana kalmoda kafafan yaktafi shi suna makuli ya ke banta da a rafa shi ga suna wanda yake za a yi masa rafa a ma'ana yadda shi malik din yace wa kai rafu za rasli murtafi ma'anan kama mahmudul maqasid alwari to mahmudul maqasid da asali alwari mahmudun maqasiduhu maqasiduhu din shi ne na ibul fa'il da ma ta kada mahmud din gare shi yanka ne a ce za a ba sunan makoli aiki abu ne wanda ba zai yiwu ba inda yake ya fita daga sigar da aka sani kamar zirhin wanda ake amfani da shi ana nufin mazmuhu to zibun din nan ba za ta yiwu a ba shi aiki ba ba ka ce zaidu zibun ra'ayin shi a kamshuhu ba ba za ta yiwu ba kana nufin zuri a kamshuhu ba dama ka ce zaidu zibun kamshuhu wa shirin ko abin da ya kama da irin wannan yayin ko abin da ya kama da irin wannan duk ba za a ba shi aiki ba maka ce zai don kafarin ma su ba sabanin ibn usufur usufur ibn usufur ya ce su ma a iya ba su aiki ga nan na da da shafa su shafa su kenan
Thank you. mutum da zai yi su da sani haka ne an yi asirin ya ta kalli sunan fara ne don gano da sauran karfa don yi ita tana zuwa da wani da wani ba ta zuwa da wanda yake baya ba ta aiki a cikin abin da ya gabace ta ko a wanda yake an rufe da ta hannun da da shi in da zai mai da shi da mani da an yi kasar da ba za ta aiki a kan sa haka da wasu da amurin nasa yake ya gaba da nuna ba za ta yi aiki da wani ba ta yi duka yana da wasu
da ma ta kada ma mahmud din gare shi yanka ne a ce za a ba sunan makoli aiki abu ne wanda ba zai yiwu ba inda yake ya fita daga sigar da aka sani kamar zirhin wanda ake amfani da shi ana nufin mazmuhu to zibun din nan ba za ta yiwu a ba shi aiki ba ka ce zaidu zibun ra'ayin shi a kamshihu ba ba za ta yiwu ba kana nufin zuri a kamshihu ba dama ka ce zaidu zibun kamshihu wa shirin ko abin da ya kama da irin wannan yayin ko abin da ya kama da irin wannan duk ba za a ba shi aiki ba ka ce zai don kafarin masu ba sabanin ibn usufur usufur ibn usufur yace su ma a iya ba su aiki da nan na da da shi da shi ba su kenan
duka wanda ake samun gata wanda zai kawo da sunan fara ne aliyar ita ce da wanda zai kawo aiki da ba aiki fara ne haka ne an yi asirin ya ta kalli sunan fara ne don gano da sauran karfa don yi ita tana zuwa da wanda ya ke nan ba ta zuwa da wanda yake ba ba ta aiki a cikin abin da ya gabace ta ko abin da yake aiki da ta hanyar da shi Diberi manusia Anugerah itu sebenarnya terjadi akhir Maka mungkin kepada binasa Bukan kawan Bina dada si Aiki Ini suatu Juga Bila ada bikin Dan dan seperti ini Juga ada bikin hari Bila sudah jadi Hati bila Uma Dan berada di hati Allah Alami berkali Anak Uma Juga kita mencoba ba a rikin rufa ne ba ba ta zuwa ta awon kudi ne ba domin da ta da kamar da ba rakuma ba a ce rakama rakuma ya ce ne ba ya ce rakuma sannan ta ne da ba ya ce ne ba ce ba ne a ba ne da ma da yake daga da wani ne har su na ɗauko da wata ne har su na biyu da wata ne har su na da wata ne har su na wani da wani da jira ne kuma da rukun zai shi na yi ra'ayin haɗin na farko da ɗari kuma wasu ne da ɗauri ya uku da wata ruwa ko kuma gwamna da kirkira da haka to haka nan ba ka aiki a cikin ajinabi dole sai an samu wata nisuba ko da nesa take misali kamar ka ce ja'ani rajulun abdulmun wajhu gulani yuhibbu gulamu kaga dai an samu dai dangantaka wani mutum ya zo mu wanda fuskar wani yaro da yake son yaronsa take da kyau ala kulli halin ai an samu wata dangantaka tsakanin su amma sai sunan fadi ba ya bukatar sai an samu wata dangantaka yana aiki a cikin ajnabi kace zaido rari ko rajula da jiran ba shi da wata dangantaka da zaido amma ba ko ba shi da wata dangantaka da zaido amma tare da aka shi sunan ba shi ya aiki a cikinsa a nan akwai damar dainarsa ba bisa cikin a in ka ce hasanun wata han to wata ɗin ta yi tamiri an nasarce shi ne bisa cewa tamiri
cewa ya a wato an yi tsaye da cewa wata ne ya kama da mutum ya yi kama da mutum ya ta mutattar abin da yake ya zo bayan suka yi shata ko ne cewa su yi ne ko ko cewa a ya yi kama da mutum ya ke ya yi kama da mutum ya ke ko ya zama shi da mutum ya ma'aikata فإذا أمنوا يجب أن أصلي بوضع وعلى تعليق يكون أمرين بوجود أمة الإسلامية وإذا رسول إلا كان حصول وضعها وكان وضع الكراسي لأمر التشريع في كراسي وإذا أمرين أمرين لم أصل مثل يجب معرفة وإذا أصلت على الرسول وإذا لم يكن عليه التأثير أمة الإسلامية في كراسي Thank you. يجب الجن لا تكون انصاف من عملية
to kuma a kowane hali ko dai a yi rafa da ita ko a yi nasba ko a yi jarra to shi kuma abinda za a za a yi ma'amulin nasa ko dai zama yana da al ko ya zama an rafa da abinda aka rafa da al ko abin da yake an ba muhim ba rufin a ciki to
أفعال التفريد رفع مرمرة yana rafa'antar lamiri afalin tafrila a ƙur'ani ya kai guda nawa ya zazzo ku yanzu zalikum mu a ƙasaɗe inda Allahi wa a ƙawamu da shahadati wa adana Allah tartabu kaga ko anan ma guda uku duk afalin tafrila ne a gaba ɗaya ya kai guda nawa a ƙura'ani yana da ya zo da dama a ƙura'ani amma dai duk a ƙura'ani inda ya zo a tsarin tafrili ba inda yake ya rafa an ci suna zahiri duk ya rafa an ci lamiri ne kama a nan ɗin zalikumu a ƙasar huwa wa a ƙawamu huwa wa adana huwa duk ya rafa an ci lamiri ne eh, ya- ya rafa an ci lamiri ne kuma wani gurin da yawa a ƙura'ani a tsarin tafrili yakan zo da wuri da yawa yana zuwa da nufin tafrilin amma duk inda ya zo kuma a ƙur'ani ya rafa'anci fa'ili ne wanda yake lamiri wanda yake haka shi ne asali zahiran yana rafa'anta suna zahiri in waka'a idan ya zama ya zo mauki alfili matsayin fi'ili shi ne ina misali kamar mara ayat rajulan a sun fi ainihi kohonu min fi aini sufi to nan a hassana din ya rafa an ci suna zahiri shine kohulun kohulun eh kohulun din shine fa'ilinsa Ah, ban taba ganin mutum ba da kwalli yake masa kyau fiye da irin yanda yake wa abokin nan nawa kyau hassan kuma an ce hassuna hassuna fi ainihi kohulun Ah, shi yasa a hassana din ya zo ne matsayin fi'ili wannan baitin kamar na dan malik ko ya dan malik ya kawo wannan magana ko shi bai kawo ba wannan zahira na zuwa zahira na sa'an sabata kalanda rafin nafi wasu auladihim fawlu min as-siddiq ko to mutlaka a ce ana sabti maquli mutlaki bai halatta da gurin dukkan malamai dukkan malamai sun tafi akan cewa maƙu'a ana tafrili ba na tsabtar maƙuli mutlaki shine bila hulfin ba saɓani haka nan ma ya zasarci maƙulin bihi shi ma mamukun abin hanawa ne amma a nan ba ittifaqi akwai saɓani akwai wanda suka tafi akan cewa ya iya nasabtar maƙuli bihi Ah, ah, ya iya nasautar maƙulin bihi Eh, amma zancen da ya fi ɗaukaka shi ne cewa ba nasautar maƙulin ne ma'atala a cikin zancen da ya fi ɗaukaka su wanda suka ce zai iya nasauta suka kawo hujja da aya cikin suratul al'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allahu a'lam haisu yaj'alu risalati ko haisu yaj'alu risalata a wata kira ko to haisu din suka ce ai mafulun bihi ne na a'lam wanda a'lam din nan ko afalu tafrili ne a sha afalu tafrili ya iya nasabtar mafulun bihi amma wanda suka ce bai halatta ba suka ce a shi haisu din aminansa mahazufi ne shine cewa ya alamu haisu ya ji amu salati ya alamu Allahu a'lam Allah shi ne ya fi kowa sani ya alamu haisu ya ji amu salati ya san inda zai sanya wanda ta ce kenan bai halatta ba to suka yi tawo mai da cewa akwai sha- akwai ah, aminin wanda yake shafar to wani tashi ne idan aka yi tajaridin af'alut tafaridin to dole ne ka sada shi da ni wa zakiri kuma ka kawo shi a sigar na namiji ko da ga mace ce kuma dole ka kawo shi mufradi ko da ga tasmiya ne ko jami shi yasa- shi yasa sai ka ce zaidu afralu min amrin ko azzaidani afralu min al'amraini ko azzaiduna afralu min al'amrina ko hindu afralu min da'ade ko alhindani afralu min da'adaini ko alhindatu afralu min da'adati yadda afralu din nan ba zai sauya ba za ka kawo shi mufradi muzakkari eh, kuma ka hada shi da min afronomin afronomin ko da mace ce hindun afronomin da ade ko da mata ne bi alhindani afronomin da adani ko da jam'in mata ne alhindatu afronomin da adati sai kuma kama uri falin muzakkar haka nan ma wanda aka rafa ga nikira aka rafa af'alu tafrili ga nikira to in aka rafa shi ga nikira sai zama hukuncin su daya a sannan da inda yake ko da yanda yake sanda ba a rafa ba sai ka ce zaidun afranu rajulin الزيدان الزيدان أفرد رجلين الزيدون أفرد رجال هند أفرد امرأة الهندان أفرد امرأتين الهندات أفرد نسوة يا شي ما دي ذاك fidda shi daga taskirin ko ifradin ba za ka bashi da taskirinsa da kuma ifradinsa to wanda yake ya zo ko tare da al ɗaya wannan sai ya dace sai ka ce ja a ni zaidun al'afralu ja a ni zaidanin afralani za a ni zaidun al'afraluna ja a ni hindun alfurla جاءتني الهندان الفرليان جاءتني الهندات الفرليات في ذنويا داتي nasa in mu zakari ne a kawo mu zakari in wani fi ne a kawo mu wani fi in mufradi ne a kawo mufradi in tasmiya ne a kawo tasmiya in jami'i ne a kawo jami'i tasmiya in jami'i ne a kawo jami'i in turib da zai wurin in mai zama kara ba shi kamar arifa wa ma'ana min tarata ya zamo baka dubi ma'anar min ba ya zamo ka jefar da ma'anar min haka bi to shi ma dai sai ya muɗa baka eh a sannan sai ka wato sai zan ya yi muɗa baka a wannan hali eh a wato ya zamo ana nufin zarar mujarradin da shi to wannan sai a kawo shi mufradin sai ya halatta ya zo da ifradin amma ya halatta a kawo shi jami wanda duk biyu sun zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ala umurukum bi ahaddikum ilayya wa aqrabikum minni majalisa yawmal qiyamati yace ahafinukum ahalaka to guri biyu ne tajribi yace ahaddikum kuma yace aqrabi anan yayi tajribin sa ko a bai sa ya kawo shi jar'i ba bai ya kawo shi mufradi muzakkari amma waje daya ahatinu sai ya kawo shi jami'i sai ya kawo shi jami'i shi yasa a nan duk guda biyun sun hada a cikin wannan ya halatta a amfani da shi da ya halatta kuma a sa masa alama yayin ya halatta a ne za a tashi kun wa in kasatta idan ko kanifa wato idan ya zama ka nufi tafirin jagwizan to a sannan ka halatta cewa ko dai ya muɗabakar ko kuma ya zama bai muɗabakar ba ko dai a ce ya yi muɗabaka ko kuma ya zama bai muɗabakar ba shi a wato shi wanda duk ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi ahadikum ilayya wa aqrabukum minni majalisa yawm al-qiyama ahasinukum ahlakan al-muwaddi'una aknaba to bi ahadikum nan sai aka yi ifradi wa aqrabukum nan ma aka yi ifradi ahasinukum nan ko aka yi jami'in to a sannan kaga sai a sai shi yasa an hada lugogin guda biyu anan to Ehun inda shi ta safi ne, ka gabatar da ni tare da shi abin da yake binta, abin da yake zuwa bayan nan ɗin idan ya zamo akwai istifani, ehun ni kayi istifani da shi, kamar misalin shi ibn Malik alfiya mimman anta hayrun ka misli mimman anta hayrun mimman anta hayrun asali za a ce an ta hairun mimma to amma saboda mandinnan ta istifhami ce shi ko istifhami lahu sababul kalami shi yasa dole aka gabatar da shi tare da min din da take tare da shi aka ce mimman anta khairu to ko kamar mimman huwa aksaru mal ko mimman huwa abadu dara waye fi nisan gida in ba su malam waye fi yawan kuɗi wa yake ya fi yawan kuɗi wa shi ya fi shi yawan kuɗi to da anan sai a gabatar da ita min ɗin wadda aka ce dole sai ta zo daga baya wannan ka ana gabatar da shi a wajen ba da labarin in dai a so samu ne sai dai a larura ne yana cikin wuraren da shi sai dai fahimtarsa ta bambanta da ta dan malik a matsala ta na hauku shi dan malik cewa ya haka din yakan zo kaɗan ko haka din yakan zo kaɗan shi ko su yi cewa ya a'a baya zuwa sai fa in ta kama dole shi yasa magana ta su kaga da dan bambanci ko shi da malik ya ce haka din yakan zo amma dai zuwan nasa kaɗan ne shi yasa kenan ko da ba larura ba kamar shi ya ce wa kamisirin nan anta khairun walada ihbari bitaqadim nazaran warada kamisirin nan anta khairun walada ihbari mitaqadim nazaran warada gabatarwa yakan zo dan kadan a wajen bada labari ma ba istirhami ba saboda hujjojinsa irin baitocin da aka kawo cewa fakalalana أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أديب tunan da ya gabatar da min hudin akan adiyabu shine afalu tafrili to shi ibn malik yana ganin haka ba wai larurar waka ba ce amma dai kaɗan ne zuwansa a shi suudi ya ce a irin wannan larura ce ta waka ko faɗin wani wa Allah shay'a min hunna aksalu wa Allah shai a min hunna aksalu to ya gabatar da min hunna din akan aksalu to shi su yi yana ganin irin wannan zarar larura ce ta waka ba da so samu ba ne to a rade jari yana gudana kasiran da yawa akan shafe ɗin so da yawa eh kamar misali a ce yusufu a san ihwati ana nufin min ihwatihi zaidu yusufu a san ihwatihi ana nufin a san min ihwatihi ya fi kyau daga yan uwansa to wal fasalu haka nan ana rabewa rabewar jari yana gudana kasira da yawa akan rabe tsakanin afalu tafrili wato wa da mintinsa da mintin da take zuwa baya da yawa kamar zaidu a hasanu ƙudan min amri aka rabe tsakanin mintin da a hasanu da ƙudan zaidu a hasanu ƙudan min amri kaga an rabe tsakanin kenan to haka din yana yawan zuwa a zance na to ko kuma wato zaidun aksaru malan minka ko anta ahza indi minhu ko ho adna ilayya minka ko kaman ma na qur'ani annabi aule bil mu'minina min anfusihim ko nahnu aqrabu ilayhi minkum ko nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid to eh wato a nan wato ta ya zama ma ana nufin zarar sifa to ta kuma akwai saboda umumin ne shi yasa aka shafe yawa shi ne kaga yana cikin shafewar mai yawa ko inda an ce wal hasu wal faslu kasiran jari
abin da yake hata a matsayin fi'ili amma kuma ba a karba alaman fi'ili aka ga kalma tana ba da ma'anar fi'ili maru amma ba za su karbi tattaro ke sa suna ba ko ba za su karbi sa suna nuni ba ko ko aka ga kalma tana ba da ma'anar fi'ili murari amma ba za su karbi nan ba ko aka karbi aka ga kalma tana da ba da ma'anar fi'ili amri amma ba ta karɓar nomin tasiri da yin wannan kalmomin sai a kira wasu sunan fi'ili suna na fi'ili ina misali kamar saha ne ma'anar uskut
ko ma'anar uskut amma kuma uskut za a sami min tasiri akwai dama a sami kuma min tasiri a ce uskutanna shi ko sa ba a cewa ta hanna to a ce sa suna ne na fi'ili amri sunan fi'ili amri za a yawa wanda ya zo da ma'anar if'al wato sunan fi'ili ya zo amri yana da yawa ya fi yawa kamar maha ne ma'anar ukutu ko saha ne ma'anar uskut wani sa yana da karanci sunan fi'ili ya zama na mari ko na murari to kaɗan na mari ya fi na murari yawa shi na murari ya fi kowanne kankanta na amri ya fi kowanne yawa sai ya kawo misalan su ka haihata kai mai haihata ne ma'anar ba'uda ba'uda kowai ne ma'anar ata ajabu ina mamaki wai sunan fi'ili murari ne kai haka ko sunan fi'ili mari ne ruwaida da balaha suna ne na fi'ili amma fa inda ake daukar su sunan fi'ili ai in nasaba idan suka yi nasaba in kace ruwaida zaidan ko balaha amran ta wannan hali da ruwa da balaha da suna ne na fi'ili kamar ka ce amhin ko in ta zarzai da in ka ce balaha amran kamar ka ce uturuk amra idan suka hafara kuwa to a sannan masdari ne in ka ce ruwai da zange ko balaha amrin to a sannan masdari ne kamar ka ce inhala zaidin ko tarka amrin haka nan alaika shi ma yakan zo sunan fi'ili amri alaika amra alaika nafsaka fattaka min fara'ilaha fa anta bil nafsi la bil jismi insanu alaika nafsaka ka tsaya ka kula da zuciyarka fattaka min fara'ilaha ka cika fifice fifice na zuciya fa anta domin kai insanu kana amsa mutum ne bil nafsi dubar zuciyarka ko ranka la bil jismi ba wai duban jikinka ba in jikinka afi na kowa kyau amma ɗabi'un dabba ne da kai a ba mutum mai dabba za a ɗauke ka a matsayin dabba amma in duk duniya ka fi kowa muni amma kuma kyawawan ɗabi'u ka fi kowa riko da su ka gani cikakken mutum ni ina ke nan mutum an samu haka nan dunaka dunaka kamar an ce hus dunaka amra kamar an ce hus amra haka nan ilaika ne ma'ana a arira ka kau da kai ilaika ali ilaika anni imana a arir ka kau da kai haka amma ni kuma da ilaika din ana nufin ikibal karbi da wannan ne dirasu bai kuni ya ko ilaika aka samu hadisi idda wa kullu wahidin asawa hadda ne dirasu bai kuni ya guri ne ya riga rawo ne asalin bai kuni ya ina masu hadisi shu'uba yake ta tsawuwa wani da wani shi gyarawa mai baikoniya mai gyara baikoniya ce guri nawa ne ya yi gyara ga mai baikoniya guri nawa ne kuma ya masa kari inda nan ba gyara ya ba a a kara wani abu ya wanda shi asali ne baikoniya bai kawo ba suna ake shiga a ta kaza su gano wani to an gane ce akwai mai tabbata to an ga ne ta lazina suna bana min abna'in wato zai ce min auladihim ne ba min abna'in duk ne abna'in ta koma a maza ko wallatu shi ne yake yin tabalin namiji ko mace ya kasu min banat min auladihim kai ta yi duna azwaja yana tambaya mutanen jahiliya wanda aka ce suna kashe ya'ya mata ‘ya'yansu mata to ta ake suke samun matan da za su aura ai wato masu kashewan ba wai dukansu ba ne galibi masu kashewan waɗanda suke talakawa ne ko na ƙasa ba wanda suke mawadata ba mawadata sukan bar ‘ya'yansu haka nan kuma ‘ya'yan da suke bayi ‘ya'ya mata bayi wannan wato ba a ba sa kula da kashe su a'a ‘ya'yan da suka haifa ne suke an cewa kada ‘yan nan ta zo ta wulaƙantu kada ‘yan ta zo ta wulaƙantu kuma wannan dai mataki da suka dauka shi ya kara kawo wato mace ta wani wajen sai zama ta wani nau'i na daraja a wajen su ta wajen cewa yawan ta bai kai ba har ya zama suke ta suka yi fada akan matan da sauransu ko wannan yana cikin dalilan yadda za a ga irin imamul gaisu da alkama ko da imamul gaisu da alkama sun jayya akan mace ko a kowanne waka suna tattace ta alkama ko fa da raka lamin zadu wallahi sun sha'awa ko ko a baitin sa tace ai ya fi na imamul gaisu to kaga wannan duk rashin yawaitar matan a cikin su saboda matakin da suke dauka na kashe 'ya'yan mata yanzu aka tana samu a kan ruwa idan ka tarfi ka fara a wuce ya ce mutum ya kashe fiye da mutum ɗaya
na tsuwa to ya gano ne
hukuncin sunan fi'ili yana yin aiki kamar fi'ilin da ya tsaya matsayinsa idan fi'ilin da ya tsaya matsayinsa muta'addi ne to shi ma sunan fa'ilin sai ya zama muta'addi idan ko lazimi ne to sai ya zama shi ma lazimi ne ina misalin lazimin kamar shattana wanda- to domin ya tsaya matsayin ba'uda ne ba'uda kuwa lazimi ne shi yasa sai a ce shattana zaidun wa amr iya cikin shattana ya rafa an ci fa'ili ina misalin wanda yake fita a kamar da raki zaida da raki ya tsaya matsayin adarik adarik ko muta addini in ya sani adarik zai kai ga maf'uli to da raki ma zai kai ga maf'uli eh zai kai ga maf'uli to sai dai shi ba a shafe shi sunan fa'ili baya aiki in aka shafe sabanin fi'ilin sunan fi'ili sunan fi'ili baya aiki in an shafe shi sabanin fi'ili fi'ili yakan yi aiki in an shafe shi ko akwai wasu wurare misalan da shafe fi'ilin fa'ili yake kiyasi ko akwai ma inda yake wajibi akwai inda yake bai halatta ba ko na masu nahau akwai gurin da yake shafe fi'ilin fa'ili yake wajibi akwai inda yake ya halatta akwai inda yake bai halatta ba ba dama a shafe fi'ilin fa'ili to shi ne ina masu nawa su fidda guri uku to amma idan sunan fa- fi'ili ne to shi gaba ɗaya ba inda ake shafe shi in sunan fi'ili da shi ba inda ake shafe shi domin shi yana aiki ne a matsayin yayi kama to yayi kama ko kama da wani ai ba lalle an kai wannan ba yasa ana aiki ne yayi kama da fi'ili to idan yana aiki ya kama da fi'ili bai kai matsayin fi'ili ba fi'ili shi ya iya shafe shi yayi aiki aka samu sunan fi'ilin kuma wanda wani lokacin ya zo mata addi wani lokacin ya zo lazimi kamar halumma halumma har ya zo a qur'ani lazimi ya zo mata addi ko a cikin ah, suratul an'am ya zo mata addi ko qul halumma shuhada'akum allazina yashhaduna halumma nan ya zo mata addi ga mafurin sa shuhada'a a suratul ahzab ko ya zo lazimi والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أنا هلم لازمين تو كمان منين إيه to an shafe shi kaka to guri nawa ne ga daya shi kenan ko akwai wani wajen tambayar da ake so a amsa kenan ko malam ma na sauran ina ne inda yake ja'izi ina ne kuma inda yake mutani to ai wannan da ɗaya ne da wannan inuwar un halaka da abu ɗaya ne to sai ina walan ba a jinkirta shi baya aiki in an jinkirta shi dole sai an gabatar da shi Ah, alamomin lamiri ba ta riskarsa ba ta riskarsa in ta riske shi to ya koma fi'ili ne kamar ta'ala ya sa a wajen larabawan hijaz ka ce ai fi'ili ne ba ba sunan fi'ili ba tun daga alamar lamuri yana riskarsa ko ta'alau ko ta'ala watalu fata'alaina umatti'ukunna wa usarrifukunna sarahan jamila da yasa ta'ala aka ce abin da yafi inganci fi'ili ne ba sunan fi'ili ba dan ga su matu murmari ta riske shi to nakiri idan kana nufin kamar da shi kira to sai ka masa tankiri yanzu misali saha da sadi da hakuri ma'anarsa maganar da kake faɗa kai shiru ka daina faɗarta amma ba ka hana shi ya faɗi wata magana ba ita dai wannan da yake faɗa ita ce kace ya daina faɗa Eh, ita ce kace ya daina faɗa amma dan ya faɗi wata a sannan ba ka hana shi ba to amma idan kana son ka ce ya daina ma magana gaba ɗaya to sai ka ce sahin sahin kai tanwini ya sa irin wannan shi ake kira tanwini na tankiri kama dai na magana gaba daya ba wai sai lalle wannan ba ko wata ma kakkai Eh, ba magana akan wannan abin da kake maganar ba magana ma akan wani abu daban kakkai a nan ko maha ya daina aikin da yake amma an kace mahin ya daina komai mahin ya daina dai komai shi ne ne mukama ya yake cewa a nan mukama ya ilgazi akan irin wannan ko cewa idan aka yi masa tankiri sai ma'anarsa in aka yi masa tanwini sai ma'anarsa ta koma ga ya yake fada ya yi masu mukama ya labata na mukama ko algalai ba muka so bihi abin da yake yayi kama abin da yake yayi kama da sunan fi'ili al wanda ake yi hikaya da shi gairun ladhi yaqil ko da ana magana ne da wanda ba mai hankali ba to nuke ba ana masa lakabi sautan da cewa shi ake kira ismus sauti ismus sauti kamar hala da akan faɗa wa doki in ana so a tsawatar da shi ko adas yadda ake faɗa wa alfadari adas na ni ammarin alaika imarik na jautu ta za ta na dina dalibu ko hal da ake faɗa wa raƙumi ko maganar da ake yi nufi suna sunan murya ne na kiran kyanwa ne ko me to duk dai irin wannan su ake kira asma'ul aswati muryoyi na sauti a sunayen muryoyi sunayen muryoyi to zarafi da jari da majururi idan zama sun dogara da istifani ko na faye ko na haye ko sun zama sun zo labari ko sun zo sufa ko sun zo sila ko sun zo hali to duk a wayannan guraren sai a ce sun sami dogara kalwasfi kamar sufa ne za su yi aiki wato kamar dogara da aka faɗa a kan ababen sufa shi ne a ce sun dogara da na faye ko istifari ko na haye ko kuma suna masufi ko suna masuli ko hari to amila za su yi aiki a mana filin istikirar shi ne ya fa'ila zai rafa ita fa'ili ta ne amma fa dole fa'ili ya zo daga baya wanda yake ya bayyana hatiman wasu suka ce dole ne a ce shi ne ya yi aikin in ka ce makin da zai wajen waɗansu suka ce fa'ili ne na fiddari fiddari ya rufa an kashe yasa dole ta zama jumla ce ki iliya ke nan ko inda duk jumla da aka ce musnadu ilaihi a cikin ta fa'ili ne to ai ta zama jumla ki iliya ta zama jumla ce ki iliya wakila wasu suka ce za su fi littida ya rata ce ba fa'ili bane mubtada wasu suka ce inda kace ba fiddari din ya zama mubtadan aka jinkirta fiddari labari kamar da daman dole a ɗauka masa cewa mubtadan ne idan ba su dogara ba kamar fiddar zaidu fiddar zaidu to dama anan zaidu mubtada ne kai tsaye amma wannan a wajen malaman basara amma wajen a bashi da kufawa abinda shi ma ibn malik ya goyi baya to ya halatta ko anan din a ce mutsa fa'ili ne shi ne can ya yake fada a fiya wakat ya juzu na hau fa'izun ulur rashad ko kama hadirin banu lihibin falata kumuliya to shi na wajen kirka malaman kufa da ahbashu da kuma ibnu malik ta yi wato da wa hadirin bin ya rafa sai da banu lihibin ta kana man kace tiddari da ta ga wata tiddari yake ya rafa ta zai da shi shi ne magaradi yake cewa wala habashu wal kufi yake za ta afdala wala habashu wal kufi yake za ta afdala to abin ya irin nan an samu sabani da hukunta an samu sabani wasu ka ce abin da ya rafa anti fa'ili ne shi ne ya fi'ili a nabi dan hukunta wanda aka shafe wato ya ta fidda ma fidda da zaidu to ita kara shafa sai shi ya rafa anti zaidu da masa kara fidda da zaidu ko ko a'a da shi zarafin ne ko jari da majalolin sun suka yi aiki domin sun tsaya matsayin kilin sun tsaya a matsayin kilin shi yasa an samu sabani a nan akwai sabani a tsakanin malamai a irin wannan wajen menene amina tsakanin masu cewa ai a shi zarafin ne akwai ɗaukar gari daga gaban wasu da kuma masu cewa a ai fi'ilin ne fi'ilin da yake shafaffe shi ne ya kira ka an ce ka'ina
ana rataye zarafi ta jari da majruri da fi'ili wajiban lalle lalle Eh, lalle lalle jari da majruri ko kuma zarafi to duk inda suka zo sai sun rataya da fi'ili aw mushbihi ko abin da ya kama da fi'ili aw ma fihi rihuhu ko abin da yake ya dau kamshin fi'ili kamar irin su haza da makamantansu ishara ina misalin rataya su ba fi'ili ho abinda yake akwai ƙarshen fi'ili ra'au haka malamai suka gani ina misalin rataya tasu da fi'ilin da abinda ya kama da fi'ili kama a fatiha kama a fatiha muna da jari da majruri guda biyu ko sirat allazina an amta alaihim alaihim din nan jari da majruri ne sannan muna da wani alaihim din ghairil maghrubi alaihim to shi alaihim na farko ya rataye da an'amta wato ya rataye da fi'ili shi kuma alaihim na biyu ya rataye da makarubi wanda yake sunan mafuli shi yasa abin da yake yayi kama da fi'ili abin da yake yayi kama da fi'ili misalin kuma inda yake suka rataya da abin da yake wato yana dauke da kamshin fi'ili kamar fadin mawaƙi anabnu mawiyata izjajjan nagar anabnu mawiyata iz iz sunan zarafi ne to ya rataya da me ya rataya wato da abin da yake cikin ibnu mawiyata saboda me saboda ibnu mawiyata sunan kamar an ce aljawadu ni ne mai baiwa jawadu ko ai mushtaki ne daga fi'ili mushbihul fi'ili ne ko daga ja da ya judu ne shi yasa da ya ce adam mawiya ni hatimu ne dan mawiya wato ni kamar hatimu ne dan mawiya hatimin da ake misali da shi a wajen baiwa shi yasa wannan zarafin na izzadan na ya zama yara ce da shi saboda yana dauke da kamshin fi'ili to amma fa da aka ce dole jari da majruri inda ya zo sai ya rataya da fili to banda wanda yake za'idi wanda yake za'idi ba ba sai ya rataya ba to kamar na min ta halimin halikin gairun lahi to min din nan ba sai ta rataya da komai ba tunda za'ida ce ayan za'ida ce ko kafi na laisa ka mislihi shehu to wannan ba sai ya rataya da komai ba banda ala da ada da hasha inda suka yi jarra su ba sai sun rataye da komai ba shi ne aka faɗa banda su hala da ada da hasha ko tare da rubba rubba ita ma ba sai ta ta rataya haka nan kafi ba rataya amma shi kafi akwai sabani shi yasa ahadan cewa al'adun yake cewa wal kafu fi hal قل فجامس تهرا فلا تعلق لما قد ذكر والكاف فيها الخلف جامش تهرا akwai wanda suka ce sai ta rataye ita kola Allah ita ma ba ta rataya tunda ita koda ta yi jarra amma kamar za'ida ce kamar ta la'alla abil min hali minka qaribu la'alla abil min hali minka qaribu to wannan la'alla din ko da ta jarra amma ba ta rataya da komai ba ta bukatar sai ta samu muta'allaki
wanda na azhuruhu yayin su ne wanda yake fada li kulli harfin min hurufi jarri ta'alluqu wastasni sab'an qadari li kulli harfin min hurufin jarri ta'alluqun wastasni sab'an fadari la'alla laula rubba hasha wahala wato haka nan shi a nan wato bai kawo laula ba amma laula ko da wajen wanda suka yi jarra da ita to ba ta ta'alluki sai da wani ya ce laula takan zo ta yi jarra ko تمنى وكم موطن لولايا بهتا كما هوى وكم موطن لولايا لولا تجرى أنن شي يسا أكاكاو لميري نجرى باينتا to to amma dai ko da inda ta yi jarrab ba ta bukata zuwa muta'allaki ba ta bukata zuwa gurin da za ta rataye da shi wanta na zuhuru bayyanar muta'allakin nan na jari da majaluli ko zarafi ba daidai ba ne idan hali in ya zo hali yanzu misali in ka ce ja a zaidun ala himari to ba daidai ne ka ce rakiban ba sai dai ala himarin kawai ja a zaidun ala himarin ko istakarra ala himarin ba dama ka ce za a zai da istakarra ala himarin sai dai ka ce ala himarin ko zo musuli shi ma ba dama a ce za a bayyana shi za allazi fiddari ba ka ce za allazi istakarra fiddari ba ko ya zo labari ko ya zo labari to shi ma ba a bayyana shi yasa suka ce kamar faɗin mawaƙi da ya ce لك العز إن مولاك عز وإن يهم فأنت لدى بهبوهة الهون كائن wannan da ya bayyana ka'inu din wato kamar banna ce kai hakinsa kawai ya ce fa anta lada bu hubuwa talhoni au sifatan ko zo sifa ko inda yake ya zo sifa kamar ra'aytu rajulan ala himari to ba da wata ce ra'aytu rajulan istaqarra ala himari ko mustaqira ala himari ko ya zamo a karin magana inda yake ya zo a karin magana shi ma a nan ba a bayyana shi kamar da suke cewa biyar rafa'i wal bani biyar rafa'i wal bani kama an ce a arasta ba za a bayyana shi ba ba a cewa a rasa bin rafa'i wal bani sai dai bin rafa'i wal bani din ana gabatar da shi kuwa kana kadara kauni sai fa idan akwai abin da zai hana to sannan sai ka kaddara wanda yake hasi in an kaddara kauni to a sannan ya zamo zarafin in zarafi da kwaya da bizini sai a ce mustaqirri ne da amma akwai mani to kuma sai ya zamo zarafin ya koma lagawi kenan ko ba sannan sai a kaddara wanda yake hasi sai a kaddara hasi illa limanin sai ko idan akwai mani'i a wani dalilin dalla ko ko akwai dalili wanda yake ya cirar a kansa to a sadar sai a kaddara wanda yake hasi ehem sai a kaddara wanda yake hasi to sun tufi to sun din sai a ce a wato sun din sai ya zama wato hasi ne ba wanda yake a ne ba to rahman rahim tanazu'i a cikin aiki idan amilai guda biyu suka nemi suna wanda yake ya zo daga bayansu shine wa masu alhali sunan bai gabace su ba bai gabace ɗaya daga cikinsu ba duk sai da aka kawo amilan sannan aka kawo sunan wanda kuma kowanne daga cikin amilan nan yana bukatar sunan nan a matsayin ma'amulinsa to irin wannan ɗaya ne tak a cikinsu zai aiki ba za a ce duk su biyun su aiki ba tunda ba za ta yiwu a ce ba muli ɗaya a milai biyu ba tunda ta yi ma amalin nasu ya bambanta shi yasa ɗaya ne tak a cikinsu zai aiki ɗayan ba biyun ba to na biyun a shi ya fi cancanta da a bashi aikin na biyun shi ya fi cancanta a ce an bashi aikin shi yasa sai ka ce rarraba ni wa rarrabtu zaida ya fi daga ka ce rarraba ni wa rarrabtu zaidu rarraba ni wa rarrabtu zaida rarrabtu din shi ya yi aiki kofawa suka ce a ba na farkon yafi shi yasa wajen sai ka ce rarraba ni wa rarrabtu zaidu ka ce rarraba ni wa rarrabtu zaidun ya fi kyau ba ta ajubi ba wannan ba a wato fa abal sanin mujizu yujuhu ko da wanda yace ya halatta a ba na farkon aiki a nan ya ce dole na biyan za a ba aiki eh shi yasa sai ka ce ma a hasana wa ajmala zaidan ajmala din shine kada yayi aiki ba a hasanan ba eh wannan dole shi ma a sana wa ajmala ajmala din ne kawai zai aiki tunda ba a raba tsakanin ma'amulin ta'ajjubi da wato da amilinsa dole su zo a jere shi ba a yin tanazuri a ciki wannan shine zahirin masarar sibawai wanda shi yake ganin ba dama a ce an fassalu tsakanin ma'amuli na amilin tanazu'i wa fi'ilin tanazu'i da ma'amulin eh, dole ne ya zamo sun zo a haɗe amma ibnu malik shi ya rinja da cewa ya yi a raba da tare da wasu malaman to mai mujizu wanda yake ganin cewa a iya ba da farkon aiki yace dole sai dai a ba na biyu a nan to uhu. to alhamdulillah akwai mai tana- مرة ما قمار في الأمير في tanazu'in نازل inda yake an samu amilai biyu sun yi tanazu'i sai ya zama ɗaya daga cikinsu an ba shi aiki ɗayan ba ba shi aiki ba to shi wanda ba ba shi aikin ba sai a ba shi aiki a lamirin ɗaya shine na ibnu malik wa wa amilil muhammala fi ramiri ma tanaza'ahu wal tazimmal tuzima ka yusinani wa yusi ubnaka wa qad bagawa atada ya abdaka eh ka ah, ka yusinani wa yusi ubnaka in ka ce yusinani wa yusi ubnaka anan ka ba na biyin ne aiki ka fi tsarin abinda malaman basra suka zaba to shi husinu da baka ba shi aiki ba sai ka ba shi aiki a lamiri shine wannan alifin da ya rafa an ta yusinani Eh, in kuma ka fi tsarin mutanen kufa to sai ka ce wato abinda su suka zaba sai ka ce yuhsinu wa yusi'ani binaka yuhsinu wa yusi'ani binaka to idan dai marfu'i ne wannan shine karin shi da yayi akan alfiya ko in kana raf'an to yana cikin dadin da shi suyudi yayi akan ita alfiya shi yasa ah, wato in ban- banda wanda yake mansubi idan mansubi ne to wannan ba sai ka ba shi aikin ba to وقريب الثاني إذا مار سواه ka riki mai da wannan sai zama lamiri a cikin na biyu a wani wato abin da aka baiwa aikin idan ya zamo a, wato wa'ari ya zamo ya bu- ya tsiraita fi awwalin a na farko in ya zamo a na farkon ba na biyun sai a girmari yayin sa sannan a na biyun sai a yi girmari yayin sai a shafe maf'ulin a yi irmarin fa'ilin a na farko Ah, misali kamar kama wa ka'ada a hawaka inda yake kama kama kenan aiki ko kuma ra'aitu wa akaramtuhuma abawaika ra'aitu wa akaramtuhuma abawaika to ka ba ra'aitu din aiki shi yasa shi ya nasarci abawai ka a karamtu da baka bashi aiki ba sai ya nasarci huma din to العمل بسعر banda fa inda yake zai rikita idan zai zama zai rikita to wannan ba a shafe shi ba sai dai ya zo a ƙarshe sai a zo da shi a ƙarshe eh kamar zanantu mundalikatan wa zannatni mundalikan hindun iyaha zanantu mundalikatan wa zannatni mundalikan hindun iyaha ta wannan iya haɗin shi ne wanda ka jinkirta saboda idan da ka ce zanantu mun ɗalika ta wazannan ne mun ɗalikan hindu da ba za a gane zai iya kawo rikici zai iya kawo rikici shi yasa dole sai dai a jinkirta shi ba ta ba imaninsa za a yi a nan ba to ولما قمر المخبر عن غير الذي ثابت ما فسر mhm.
هذا في الأجر ka bayyana lamiri wanda yake ya ba da labari daga wani abin da ya fassara to lalle ne ka bayyana shi Ah, ba ba dama kai irmarinsa dole ka bayyana shi idan ya zama labari ne daga abin da yake ya saba ga mufassiru din ko dai ta fuskar ifradi ko taskiri ko wani su to wannan dole ka bayyana shi sai ka ce zanantu ah, wazannani zaidan wa amran alimaini alima aliman din nan na karshe dole ka bayyana shi sa- ba ba ka kawo shi suna zahiri Eh, والذي ka jefar da وحول كل wa wani wannan Eh, ka jefar da wani wannan wa hawa shi tanazu'i كل مقتضى يجوز yana halatta a duk wani ma'amuli ana yin tanazu'i a dukkan nau'o'i na ma'amuli
بل حادث amma fa akwai guraren da ba a yin tanazu shine hali ɗaya daga cikin guraren nan shine hali shi ba a tanazu'i a hali ba dama a yi tanazu'i a hali ba za ka ce ji'itu wa ja'a zaidun rakiban ba ka ce da ji'itu da ja'a sun yi tanazu'i a rakiban din nan dole sai dai ka ce rakibai ni ji'itu wa ja'a zaidun rakibai ni na zo zaidu ma ya zo muna mahaya ko ko ji'itu wa zaidan rakibai ni ai cewa jitu wa zaidan rakibai ne amma baka ce jitu wa zaidan rakiban ba do nan ba a tanazu
wani illar ko kuma maf'ulun li ajalihi ba a tanazu'i a maf'ulun li ajalihi illatu din da aka faɗa ana nufin maf'ulun li ajalihi
wata yiwu haka nan tamizi shi ma ba a tanazu'i a cikinsa Ah, ba a tanazu'i a cikin tamizi to shi yasa wa'annan guda uku ba inda za a kira su iya zo a cikin su da maqulu lahu da hali da tamizi to da nan da sai a tashi ishtigal ko
idan lamiri ya ɗauke wato lamirin suna garsabat da yake ya gabata ya ɗauke fi'ilan fi'ili fi'ilan na baiti na biyu shine maf'ulin ya shigar dinnan idan lamiri ke fi'ili daga a ce ya yi aiki a cikin suna kamar misali zaidun irribuhu irribuhu hudin nan lamiri ne na suna zaidun wanda yake ya riga ya gabata wanda ya hada irrib a ce ya yi aiki a cikin zaidun din nan au shabihan ko abin da ya kama da fi'ili lamiri ya ɗauke abin da ya kama da fi'ili daga a ce ya yi aiki a cikin suna yuhibbuha yuhibbuha kaga yuhibbuha na atini na rajula wanda haɗin kuma ya koma kan hindu eh, shi yasa na ati ya kunshi na ati bayanan ko arfu bayanin ko ya zama ya kunshi bayani ko kuma alfu bayani kamar zaidu rarrabtu amran a hahu to a hahu alfu bayani ne ko kuma abin da aka yi nasaƙi aka yi alfin nasaƙi amma fa da wawi kadai banda sauran harufan adafi kamar zaidu rarrabtu amran wa a hahu zaidun rarrabtu amran wa a hahu ya amaru fi salihin to wannan da yake yayi aiki a cikin salihi ajalabi ma ya tsilo wanda yake ba a rabe shi ba da abin da yake ajnabi wanda yake ba a rabe ba da ajnabi to a sannan aha, lasila ba fasila ba banda inda yake sila in ya zama sila to wannan ba dama ya aiki kamar zaidun anan raribuhu to wannan ba dama ya zama a raribu ya aiki a cikin zaidu tunda wannan aldin mausuliya ce
hawa alikan tara mu a ko kuma abin da yake yafi abin da yake ta'aliki mu allikan din yayi daidai kamar zaidun kaifa wajadtahu tunda kaifa isim